أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء الحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalin sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha hudu ga wata na ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da hudu ga wata na hudu dubu biyu da ishirin da uku a darasinmu na jiya muna cikin surutu ƙaf mun tsaya aya ta shidda cikin aya ta shidda kina insha Allah yau za mu yi da aya ta shidda kuma mu shiga aya ta biyar da abin da gaba insha Allah kayan nan tambayoyi akwai ta warko na ina ga tun ji da kata ta masalar wani abu da yake kawo rikici tsakanin ɗiyan ko mata na ma'aikata wanda Allah ma cikawa abin suka na fansiyon da ake ba mata ta wanda ya mutu ko ɗiya na wanda ya mutu to wannan tambaye shin wannan kuɗi da ake badawa na yara akwai ƙanana akwai manya wanda wani lokaci manyan ke cewa su ma suna da haƙƙi a ciki wannan shine tambayar da ake yi uwa wannan matsala ta kudin yara ni bincike da na yi a nan haka bangare na yame na abin kes masu kulawa da wannan aiki asalin wannan kudi da ake ba yara ko mace wadda mijinta ya mutu kudi ne wanda ma'aikaci a lokacin da yake aiki kamar da suka ce a sandugar ta'awun asali wani asusu ne na taimako na agaji wanda wannan asusun babu sharaɗin ke kana da ɗiya ko baka ɗiya dukkan ma'aikaci akan cire wasu kudi ne kashi hudu ne zai hada abin da ake huddawa a cikin kudinka salarkinka ake hudda wannan kashin kuma wanda kake ma aikin societe ce proje ce kayata da alhaji mai mota kudin robobi duk wanda kake ma aiki shine a ƙa'ida a cikin kudin shi kuma zai cire wani kashi sai ya gama da naka da aka ɗauka sai a sa a wancan asusun kenan asali tun da ranka kaya da kasar kudi a wannan asusun wanda ake da shi ake biya mai takabar da yara kanana wanda ka bari kenan wani kudi ne tun da ranka ka ware wanda kama aiki ware aka zuba a wannan asusun kenan akan haka ba sa shiga gado wani kuma a nan ko da baka da kudin ne ka zuba su kun ba a ca don baka da a maido ba kudin wannan don baka da a kudin kudi na taimakon ɗiyan ma'aikata da mata na ma'aikata wanda aka mutu aka bari mana bayan mutuwa ta mamaci kenan akan haka da tsakanin da Allah wannan bayanin cewa wannan kudi su ma yaran akwai shekara kaza in yaro yake kaza ko ita mata ta yi arme ake yanki wannan kudin kenan gaskiya na kudin ba gado bane kudi ne kurin na taimako yaran da aka rubuta wa in nawa ne da akwai masu kiyashin ganin akwai wata ma'aikatar da take zuba kudi masu kabri wasu sai su kyashin wannan ƙarfinsu ko wata matar sai su kyashin kudin wannan yace haraba su kudin gaba gado bane da akwai ta ma'aikata masu kudi masu yawan gaske ko sai su kudin ai gado bala ba gado ba gado bane ba tun da rashin ya da kudin ka ware su na wancan asusu ne kenan ba kudin gaba kudin kuma haɗin gwiwa ne da wani ya zuba ni da bincike ne kuma na ga wasu ina fata su zuciya ce gaskiya wannan kudin na bayan mamaci wanda aka yankawa nasu ne ka hanyar kare kudin yaran da aka yanka su ma shekara kaza ne kudin wannan sun kare ina wata an gani sai mai magana ta wanda ya samu aka bar sharka a guda idan zai ci ko bayan sallama wai in zai tashi zai yi kabbara tashi yan wasu kan kawo wannan wai dan ganin wai kai kabbara kaza in wa kaida ce sunna ce duk wurin tashi ana tashi da kabbara ko ta nace ko da ka ta nace sai shi kuma wannan yana cewa ita sujada ƙabili ko ba'adi akwai tahiya maganar ƙabili ko ba'adi tahiya na yi cikin karatun da muka yi na hukumcin gyaran sallah kamar da ibn abdulbar ke cewa haka sai imamu bayaki babu ruwaya tabbatata wadda ta kawo tahiya a ƙabili ko ba'adi har gwanda ma a ba'adi akwai hadisi shaz wanda wancan munkarar dai wanda bai da inganci a takaice dai abin da yake tabbatacce kamar da ibn al-mubarak ke cewa hatta su malakawa babu tahiyya akan sujudu sahwi ce magana mai kari kurin idan ka sujudu guda biyu ka san shi kun sallama kurin ba kai tahiyya ba hadisin tahiyya ba shi da inganci bale akan hujja da shi wallahi ala me hara sun wai shan to wani ya kawo wata masala wai magana shan rubutu yan uwa da wani abu ne wanda a takaice yan uwa masalar rubutu masala ce wadda ma an samu cikin malamai na magabata hana sunna na suna sukan rubuta wasu ayoyi na alkur'ani amma abinda ake magana cewa babu ruwaya ingantatta daga manzon da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallam wadda ta kawo a rubuta wani abu na Qur'ani a sha bayan haka abinda malamai ke magabata sadun zari'a duk abinda yake kaiwa ga haram za a haramta shi ba shi karan kanshi ba dalilin hanyar ta wannan hanyar kuma kowa kan ta hanyar rubutun sha me ba yi za a dogara cewa eh aya ta kusa da su za magana aya ta Qur'ani yanzu Qur'anin ake rubutawa shi kada yake rubutawa ɗan hatimi da misiki ɗan duk wani sulkuna da ake ai daga wannan suka laɓe suka ji to ita ma waccan kin muna magana babu ruwaya ingantatta daga manzon da Allah ya yi ko wadda ta kawo maganar rubutu yan uwa kullum mutum duk abin da ke bi gujewa mai kare ni gudun mana wanda ke neman kare imanin shi mai nema ya game da Allah kyakkyawa hanya wanda ya guje ma duk irin abin da yake da su kulla a cikin shi dan wannan an san ta wannan hanya da yawa an kai mutane an baro kuma abu ne ga garanti wanda babu sabani kan shi kuma da muhimmancin shi da ƙarfin shi akan maganar rubutu kowa san addu'a ita ce gaba da komai wanda addu'a wa dukkan annabawan Allah kai hatta da kafuran sun san addu'a duk wata al'umma ba wata addu'a ba haka wura kowa ya san kuma shi Allah mai girma da buwaya abin da yake ce maka a cikin Qur'ani ud'uni astajib lakum sai ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujib da'wata da'i idza da'ani ku kiraye ni Allah ce ku kiraye ni wata ala ce idan bayina suka tambaye ka kan labari na Allah ce ina kusa da kowa ina amsa kiran mai kira kaga bai ce ba rataya mai ratayawa shan mai sha kaza kin mai kaza addu'a mai kira ce kuma da mutum ka kiraye shi amma duk wani abin da yake da garanti tabbas kuma annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa addu'a huwa ibada addu'a ibada ce kai a baka lada kuma san biyan bukata akwai da ban rubutu kai ma barin hanya ai wa gaskiyar magana na siya ga mutane ku yi ƙoƙarin yin abin da yake babu shakka kan shi kuma ka kaya addu'a ka samu lada kuma ka samu biyan bukata shi ne addu'a kuma za gano hatta da su masu yin maganar rubutawar ka je duk wajen wani malami mai rubutu sha mai allina ka je ka ce ka taɓo da ta ɓaci ka iya ce mai rubutu sai dai za a kanar mata za a addu'a a ka a yanka ta addu'a ko su masu yin sun san ta ɓaci sai addu'a kai maka yi addu'a ka huta ma Allah taimake mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم afalam yanzuru ila sama fawqahum na Allah subhanahu wata'ala yana jan hankalin bayi su medo hankalin su kano girman Allah mahalicci mai kira a kadata da ibada su diba sama ga tanan dai a sama su diba sama kaifa banaynaha wa zayyanaha ku diba girman Allah na mahalicin yanda ya gina sama ya kawata sama wa ma la min furuj ba ta da tsaga wajen wata karkata inda wani wurin tsage bai yi girin bai yi ba shi yanzu mai wannan ikon za a yi maganar sake mai da mutum bayan mutu a cewa aikin da wani wurin shi ita wal arda madadnaha wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin badid تبصرة وذكرى لكل عبد منيب والأرض مددناها كما قال قسانا لكي سما الله يا شنه داتا yace wa alqaina fiha rawasi mun jewa mun sa duwatsu a matsayin fike masu gaman zaman taraku ga ƙasa can yace man an sami da bikum ana dan kata dan zama a samu equilibre dan kata raurawa da ku yace wa ambatana fiha min kulli zawjin bahij a cikin wannan kasa kuna ga yanda Allah ya tsoro da dukkan wani tsoro abin sha'awa ka kalla ka ji dadi filar gashi shibka iri iri zaka da kudin kudin ka shibka kana gani kana jin dadi duk wannan aikin Allah ne mahalicci ya tsare da wannan tsoro dan ku kalla ku ji dadi duk wannan aikin Allah ne yace tafsiratan wa zikra li kulli abdin munib wayannan ayoyi na Allah halitta kasa a wannan hali da wannan tsoro iri-iri daban-daban abin sha'awa abin gani ya burge ka Allah ya tafsira dan ka gani ka dauki aya ka san kudura ta Allah kuma kuma wa'azi ne galgadi ne kenan akwai ana ana tuna ma da girman wannan mahalicin kuma Allah ce wannan abin gani a lura ne da wa'aztuwa da dukkan bawa mai komawa zuwa ga Allah Allah sama alansu
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيه فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد نعم رزقا للعباد نعم وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ɗan wannan Allah subhanahu wata'ala yana ambato mana irin wa'annan ababe da musan girman shi da ni'imomi da ya mana yace wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka Allah ce mun sabkar daga sama daga samanku Allah sabkar muku da ruwa mai albarka fa ambatana bihi jannatin wa habbal hasid wannan ruwa da Allah sabkar da shi aka tsuro muku garake iri-iri ba tare ba da an ba an ambaci me yake cikin garaken dinde wani abin shifka da za a shifka a ci a sha daga wannan ruwan da Allah yake sabkarwa daga sama aka samu wannan abin kuma ta wa habbal hasid ta yadda kayan shirke-shirke daban kuma da tsaba kwaya zama ce tsaba kwaya akwai matsala a hausa tsaba abinda za a shirka tsaba tsaba ko tsaba eh tsaba eh nau'i nau'i ta alkama ta dawa ta shinkawa ta hatsi tsaba ce kenan tsaba wanda take kuma wanda da ake girba mana a girba a kalace a ci duk wannan daga wannan ruwan da yake sauka daga sama aka samu wannan duk nau'in tsaba gaba daya da duk nau'in duk wata shibka gaba daya daga wannan ruwan da ake sauka ruwa guda ne amma abincin daban-daban shibkar daban-daban tsabar daban-daban daga ruwa guda daga sama din akwai sanin girma mai wannan hikima ma'ana Allah subhanahu wataala sai ce yi wannan khala basiqatun laha tal'un nadid bayan an kare shibka na shibke-shibke kuma ta ga dabino da aka ambaci da bino iya daga cikin shirkokin masu ni'ima masu albarka masu awon cikin bayi ita ce da yawa duniya amma kowa san mahimmancin dabino Allah ya ambaci ce ga dabinai nan ya ce ba su kata masu tsawo ce lahatsar unadid za ta yi huda ka ga tunkus abu guda nono guda ka ga dabino da yawa wanda san da huda ko wajen abin dabino iya tsuro a nono guda ta samu dabino masu yawan gaske a nuna guda na dabino ya ce rizikan lil'ibad wannan abin gaba ɗaya da aka ambato mana na wannan garake na wannan tsaba na wannan dabino gaba ɗaya Allah ya ce rizikan lil'ibad Allah ya yi ne don abinci gabayin shi kunan ku da za ku ci ku sha ku more don ku aka yi ya ce wa ahayayi na bihi baldatan maita kuma wannan ruwan da shi Allah ce maka raya gari matacce garin ƙasa za ta bushe ta ƙeƙashe ba ruwa ba komi ana ruwa ƙasa ta girgiza ta motsa ta ga zan wani sha abin sha'awa to da Allah ya ƙare wannan bayanin ya ce ka zalika al-khuruj nan yadda ka san yau idan ka koma bayan garin kuwar haka dai na san maganar da ya kara an tsanwa ba ya sabo wanda ya san gonakai tsanwa shar abin sha'awa yau sun ƙare an girbe an ƙare iska ta kaɗa ana ruwa idan aka yan kwanaki ka koma sai ga tsanwon sha wajen tawasa wajen gasiya wajen zoga ko yan mine ne daga shi gashi nan kuma ya hutu sabo put wannan ba wannan ba abin mamaki dai abin ganin ka saba gani yau da kullum ka huta ka je ka koma gani abin ya koma tsawon shi kamar da to sai Allah ce kadhalikal khuruj yanda kaga ƙasa ta bushe iska na kadawa ba shibka ko daya ayi ruwa ka koma ka iske wannan abin da ka sani a da tsawon shi ya komo kamar jiya yace kuma wata ran haka za ku fito da kabari haka da mutum yake ciki cikin sai bukhari eh abu hurairah ke bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa za a yi wani ruwa bayan busa biyu da za a yi a kashe kuma a tada yace suka ce yace abu ce shekara 40 za tsakanin busa guda biyu anan bayan wannan busa ta farko za a yi busa da annabi ce za a yi ruwa wani ruwa ne na musamman ma mako za a yi da nan sadasar ta wannan ruwan shi ne zai barbari dukkan wata halitta da take saman ƙasa ta ɗan adam wanda yan uwan wannan shi ne ɗan adam a can da ana cewa akwai wata halitta abinda ke ruwayar annan sadasar iya cewa ya bala kullu insan ila ajab zanab komi a jikin ɗan adam zai lalace banda ajib zanab ajib zanab malamai sun fita fasara iri-iri wasu ce kamar hardar wasu ce kashin kaza shi dai kenan a wannan ruwaya tana karantar da mu akwai wata halitta wanda ba ta lalacewa a cikin adam wanda shi ne a yau shi bature ko dan adamin zamanin zai gano suke cewa adam yanaki mutum wannan sai domin ko a can da wanda karanta kamar saur bari zai ga magana ma'ana adam yanakin cewa suna cewa wata halitta ce wadda Allah sirrin duk wata halitta a jikin ta yake wa me adai da kuma kullum ta ba yan wa adai adai wa mu suka ce adai masu ilimin zamani masu ilimin san adam wata halitta ce a jikin dukkan halittu akwai a jikin mutum akwai a dabba kai hatta a shibka akwai me ma'ana wannan halitta suka ce adai dukkan wani sirrin wannan halitta ta mutum ce ta dabba ce ta wani tsiro ce duk abin da yake sirrin shi wannan wanda ya mutum a cikin wannan bangaren za a samu duk yadda yake wancan abin hurgu kaga kenan a cikin annabi ba labarin kenan wannan abin da su suka ci a yau a dayan madawar suna za a mishi shi ne annabi ba labari shi iya nan kuma annabi ya ce min ha yurkum al khalq cikin sahih bukhari yace wannan abin da bai lalacewa daga shi za a halitta dukkan wata halitta daga wannan abin da ya saura za a tare kowa da kanshi tana mu imani su ga su gano kenan wannan ruwa da za a yi shi zai barbari duk wannan adam ce adai na kima mai da wannan halitta ta saura ta dan adam daga shi za a wani ruwan gaba ɗaya a barbare ta gaba ɗaya ana busa kuma ta biyu sai kowa ta shi in wannan kenan babu wani abin ganin mace a kamar wahala bai yiwa su a tunanin su cika cewa a irin hankalin dan adam ya suka yaya za a yi su balle na da su cika bai yiwa bayan an mutu a tashi tashin cikin isra suke cewa wa qalu a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jalila a yanzu mun mutum mun zama kashi kashin ma rushe a ce a tada mu sabuwar halitta sai Allah ta qulu Allah ta qu ma ma ka ce musu eh qul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan min kabri sudurikum yace ba magana ba a yace ga ya musu ku zama dutse aw hadidan ko ku zama ƙari aw khalqan mimma yakbur fi sudurikum kai amma ku ta halitta da ku ta girma ta tauri bai wata tairai ko ta halitta ce yace ku zama haka Allah ce sai qulun man yu'idana wannan kuma ku ji mutum Qur'ani Allah yake magana da manzon shi kuma ka ce masa kaza ga amsa ta ga maka yace za su ce maka man yu'idana an ka musu wannan magana an ka ce musu ku zama dutsi ko ku zama dutsi ko ko kare ko wani abu madai wannan girman halitta za su ce mata waye man yudina waye zai sake bidon duwa ba Allah ta kulil ladzi fatarakum awwala marra ga ya musu wanda zai maido ku wanda za can farko shi ku da waye ka wanda da farkon ya kace mai wa sadaka shi ne ce sadaka Allah ta fasayun giduna alayka rusahum kaji Allah Allah ya ce dan ga musu haka Allah ce za su gada kai fasayun gidu masa fasayun gidu mana za Allah ke wannan hatta sifata su fasayun gidu na ilaikar usahum za su gada maka sama kasa wani mata za su ce wayo shi ne kuma ba za su an gada kai kuma za su ce maka matahu wayo shi ne za a yi wannan kiyama dunanwa annabi ke asabkar mai da ayar kuma Allah ya gaya mai an gagaya musu ga jawabinsu ko abin haka yake wakali kayan wa a takaice lamarin tashin kiyama abu ne mai sauki a wajen Allah a ƙwalluwanku ne kuma sa'in sai ga abu ne mai wahala abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wataala shine Allah ce kazalikal khuruj haka za ku hudu lokaci yayi da kabari yanda ake hudo da tsoro bayan ya lalace haka za a hudo da bayan daga cikin kasa bayan lokaci yayi Allah ya kamar da imani ta gaba كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد na'am Allah ce kazzabat qablahum qaumun nuhin wa ashabur rus wa thamud wa adun wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aykat wa qaum tuba kullun kazzaba rusul fa haqa wa'id nan wa Allah subhanahu wata'ala na ambato mana wasu al'ummomi da aka yi dan ka san bayo ba aka fara an jima ana yi Allah ya ambata mana wasu al'ummomi da aka yi dubunnan shekaru yake baka labaransa a cikin wannan 'yan shekara guda biyu wannan ɗan yankin kuran ya ce kahin mutanenka shi ne ƙabalahun muke ƙwarar shakin kahin mutanenka ai akwai ƙaunin nufi mutanen nuhu su ma sun zo akwai mutanen ashabin ras a ce nan wani annabi ne yayyayi ƙarshe suka tura shi a rijiya suka shi rijiya aka tura aka shi aka shi gaba da cikin rijiya aka bin rijiya annabi Allah da kuma Allah kyale eh an jima ana yi haka ga samudawa sun zo ga adawa sun zo ga fir'auna shi ma ya zo haka ai uwan lut haka ashabul aika wancan mutanen shu'aib Allah ce da mutanen tuba ce kullun duk wanda wanda aka jero da mutanen nuhu an san dai fama da nuhu ya yi alama da a wani wuri shekara dubu ba kusan kurin tawa a zici kurin ne ya zo sun zo an kare an wuce an cika takardu da wuki yama ya karewa an kare an cika komi kaman ba a yi a je ya dawo kaza ƙarya ce ba gaskiya wani kaza kaza nuhu ya zo ya wuce yau takardu suna nan sai magama kiyama su waɗannan asabar suka zo su ma annabinsu yayyayi aka kashe ma annabinsu annaba aka dewa kashi dewa kashi haka Allah tsara yace samu dama sun zo su ma sun yi sun yi dai da isa da komi su ma labari ya kare an rike takardu do sai ya wuce shikenan sai kiyama haka adawa su ma sun zo da ƙarfi na gangan jiki da wadata da komi suna alfakari mun ashirin min waquwa aka tarjama waye mu ƙarfi da dukiyar suna alfakari a duniya da isa malaman tarihi na cewa ba a da ɗan shekara ɗari uku kamar shi sanar mai ɗan shekara ɗari uku sanar mai ne ta ƙari yake haka malaman tarihi ke cewa su ƙari yana sa da ba su tsawon shekaru kuma da bala'i ɗari ɗari ɗari shekara ɗari uku kamar sanar mai ne samun shiga Allah ba su shekaru wanda cikin malaman tarihi ga magana kenan Allah ba su tabbas Allah ba su ya ce ba su wadata da ƙwari da komi yau sun yi labari kuma hikimar Allah mun karanta labari Allah ga su gajiya wasu Allah ga ba su da iska kuma iskar ba a musu bane samu dawa tsawa guda a aka bar suna kallo kwana takwas takwas aka yi ana bala'i ta kashe wannan yau a kashe wa'annan gobe suna kallo ta iska kuna ba wani abu sai zama ɗaya ba ina ƙari ina isa ba bisu magana abun sai da Allah gama su gaba ɗaya Allah gama su babu gaba ɗaya Allah gama su ya ce haka ga fir'auna wanda zai ce fir'auna ko dubin jinna bari wajen sun fir'auna musa ka hayin aihe musa hau yake bala'i shi tun aiwa musa ma ya zama mulki ne zamnan ne kun bai dan adawa bai ce bai yarda ba ko ya kai asambile ta yi ba ta yi ba a ture a'a abin daga da maki ya kama ya kashe ya kashe maza ya bar ɗaya mata abin ya bai yawa ya rage aka rage wata ran shekara abu wani shekara a yi haka ya kan shi musa tun ba a yi ba aka ahi musa musa tun daga hikimar allah kuma kuma kusan allah allah gwani ne allah mai hikima allah mutum ya san girman allah allah abin da ya so bawa bawa yake haka dai fir'auna duk wannan kashe-kashe da ya ta yi bala'i duk bala'in da ya ta yi gudun ya samu labarin aihuwar wani annabi za a cikin banu isra'il cikin wannan jama'a tasun wannan talakawan za a haifi wani wanda mulkin zai gushe ko zai gada masa gaba daya wani tarihi shi ne ya ta kashe ɗiyan banu isra'il don guje ma wannan abu allah ya ce don ya gwada ma fir'auna da hamana da rundunar duna gaba daya su san abin da allah ya ba mai hana shi sai allah ya kaddara wa fir'auna a gwada na gaje shi wannan ɗiya da ke kashewa na banu isra'il sai zaman to yaron da aka aihuwa daren horko suka sake shi Allah ya kai yaron gidan shi a hannun shi shi zai rena bala'in bala'in da yake kashe mutane shi zai rena da kanshi sai ga Musa a zanen goyo da tsubu a gidan Fir'auna kuma Allah ya sa ma san matar Fir'auna mai imanin san Musa ita ma ta imani tana cikin shiga matan aljanna ma annabi ce Asiya Allah sa mata san Musa ta hana a taba shi hikaye ga Musa wanda ake nema a kashe sai ga Fir'auna yake kwantarakin kudin biyan nonon Musa ana cikiya ana ta yau a gari kuma Allah ya da Musa ya sha nonon nonon kowa ya da ushi ba lawo alƙawalin zan maido miki danki don ki samu nutsuwa Allah ya hana shan kowa kuma Allah ya samu san shi ya rubuta da kuka musa ya ta tsala kuka ba ba ba nudu ya ta kuka kuma su kuma ne mushan ake ta jigiya karshe he da uwan musa ta zo ɗan uwan musa tana yawo ta je ta iske ana jigiyar mai ba da nono yaro ya ki kama nonon kowa ta ce zan kama wata iyawa ta muku koya kama nata aka kawo uwan shi a matsayin yan yan reno kara bai kawo nonon uwan shi kara yi rike shi ke na aka ce yaro uwa kin nawa aka yi kwantara aka biya uwan musa kuma fir'auna ya biya ta ya ƙara shan nono ya zama ɗan gata gidan fir'auna ya kai ya kawo abin da ya gada maki gidan fir'auna ba mai taɓa shi ɗan gata ɗan lele a gidan fir'auna ɗan lele gasa ɗan mace ta sanka a gida ɗan gata ta ma ɗan gata a gidan fir'auna kaga kim Allah ko ka kenan a gidan shi shi yare na abun bala'i da ke gudu isa ce doguwa ta kace kwata na kisa fir'auna Musa dai karshe kaga Allah gaban fir'auna gajiya washi Musa ya tashi ya girma a hannun shi ya nemi kashe shi ya tsere ya dawo da annabta da aya da bai tabo kuma karshe dai Allah ya halaka da fir'auna a hannun Musa dole abu da ya kai dogon lokaci yau sai labari an kare an koma ga Allah takardu sun koma kuma ran da mun kiyama sai can magama kuran to dai Allah ya ce wannan wace kullun kaddabar su duka wa'annan da aka ambato ne kowanne ne aikin shi ya karyata domin karyata manzon Allah da kamar kace karyata gaba daya kowanne hukuncin shi ya karyata da manzon Allah fa haqqa wa'id kowanne da aka ambato azaba alƙawalin azaba idi da Allah yi ya tabbata akan kowa ya tabbata akan mutanen Nuhu ya tabbata akan samu rus haka samu dawa duka kowanne dai ya samu sakamakon azaba shi sai Allah ya ce afa'ina afa'ina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid
Allah ya ce afa'ina bil khalqil awwal kai da kake kokonto shakka magana tashi bayan mutuwa wai ita halitta ta farko Allah ce mun gajiya na kasa yin halitta ta farkon balle na sake sadawa tun da ka yarda ne ta farkon yin ka kai to misali ka ka ci nan ba ma wurin tattauna in mutum ya da hankali ba rurin shi dan ba bai kai ba wurin ma tattaunawa kan yiwuwa a sake mai doka bayan tashi bayan ka mutu tunda shi dai wannan wannan tsara kan ka tabbatar da yin ka akai to shi ya kasa wajen yin tafarkon in ko duk mai hankali ya sani kullum kire in ba ta abu sabo abu a hudu shi ke da matsala za a ɗan ilimi a makata rizunce a samu ilimi ta bincike ta bincike ta gawo da motar ɗaya ka yi hudu kiri ba an ji ba ana yi a matsala na a yi dubu dubu nawa ya yi ko kowa san sake abu bayan an yi shi abu na mai sauki ga mai hankali kina ko rishin hankali ma na maganar tunanin ko rishin yiwuwa tarewa ba mutuwa wanda ya da farkon shi ce zai kuma an san kullum saki abu yayi sauki akan kirkirar shi Allah ce afa'ayina bil khalqi al-awwal Allah ce mun gajiya na mun gajiya akan yin halitta ta farkon shine wata ruwa da bukhari ka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mai girman da buwa yana cewa yuzini ibn adam yaqul lan yu'idani kama bada'ani dan adam Allah ce Allah yake ce dan adam yana cutar da ni na magana ta reni da Allah wa iya cewa bai yiwa a tada ni bai yiwa a minin ba mutuwa Allah ce ai wala khalqa awal ahlu da yace ai farkon sakewa ita mai sauki akan yinka me zalaka take haka inkarin mai doka bayan da na yi ka lai ka imani dai baka ciya ga wanda yake kowaye haka kuna ganshi kowaye haka gan kanshi ba wanda aka ba shawara ko ya halitta hancinka ko bakinka ko kanka ko dogo ko gajere ko talaka ko mai kudi duka wanda ba ɗaya da aka shawara baban ka haka gan kun haka ya ganka kuram uwa tana jin dan motsi a ji a riba ciki ne shikenan kare Allah yake yin da yake so kuma yanzu yace wani sake mai haka gaddama iyayewa gaiwa ka ba wuri mai kun da iya ga cikin kunin yaudar shaidan kurin Allah Allah kare mu sharrin shaidan amma ba wani abu mamaki to
ولقد خلقنا a الإنسان shafin da ba afa'ayina bil khalqil awwal shin mun gajiya da halittar harkon balhum fi labasin min khalqin jadid a kurin su dai suna cikin kokonto ne abin na maganar sake halitta sabuwa ita ke musu wai har suke cikin shubuha akan ta ba ta da amma tabbas wanda bai gajiya ba da murko ba wani wahala matsala wajen sakewa ci gaba ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد
ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نعم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد Allah subhanahu wata'ala na tabbatarwa cewa shine mahalicin ɗan adam ko mutum bayan mun halice shi iya ƙarƙashin kulawar mu don Allah ce na san ko mun san abin da ran shi ma ke wasu wasi ke yin tunani abin da ma bai ba hatta zuciyar abin da take wasu wasi Allah ya san ya san abin da kake tunani a zuciyarka illa in wa rahama ga wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam na bada labari ruwayar da ina ta na ga Imam Bukhari Muslim ya kawo cewa inna Allah ta'ala tajawaza li ummati ma hadatha bihi anfusuha ma lam ta'mal aw ma lam tahadath aw ta'mal ma'ana dai ruwayar cewa Allah mai girma da buwaya ya dauke min al'ummata ba a kama ta da abin da ranta ya riya sai ka aikata ko ka hudu malam ta kulata an wata amal sai ka yi lafazi ko ka yi akta da hannunka ka aikata abu yan wannan rahama ce ta domin ɗan adam wasu wasu komi kan zo maka na kahurci ba zo maka na ke ba labarin cewa shi ɗan zo za ka sama a kanka waye kaza har ba ce wa Allah ma waye shi haka ne bace sahabbai cikin mutuwa cikin sunan ibn majah ibn abbas ke jama'a ta sabu suka suka ce ya rasulullah wallahi shedan kan sa mana wani tunani a zuciyarmu da mu huto mu hudu wannan abin da yake raya mana banda mu zama gawayi mu kone haka ka hulce ne annabi ce kuna samun haka suka ce ce ce zalika zaka sarihul iman imanin kenan da abin yake damu shedan kan sa maka komi komi sa maka to uwa ina ga biyuce bijiya wata wani ke yawan tambayar ina kuka iya tambayar tana iya kuka irin wannan hali da ya shiga kuka yake da tambayar kuka wanda hawaye ta iya ba hawaye ba kai ta yin sautin kuka a waya ne wani abu ne ya shiga na ci danwa da harko dai ka ji hankalinka wannan abin da yake samun ka iya samun sahabbai ba mu sahabbai ka samu kuma sun ma annabi jaji ko annabi ya ce imanin kenan abin da ya karantar da su azkar na daya cikin azkar ya karantar da su huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim kurka wannan abin ya zo maka da azkarakin cikin sai musulmi amantu billahi wa rasulihi amantu billahi wa rusulihi ba rasuli ba rasul ɗaya ne rusulihi manzannin gaba daya amantu billahi wa rusulihi karanta wannan kun karanta da bai zo wannan tunanin ka san wannan tunanin ka huce ka maka amantu billahi wa rusulihi hanya ta uku karanta a'udhu billahi minash shaitani rajim tub ka towa bangaren kan hagun su wannan sune azkar na neman kariya daga sharrin shaidani wani wasu wasu amin a'udhu billahi minash shaitani tubka tuwa su uku ko amantu billahi wa rasulihi ko huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim na'am shi maganin wasu wasu kuma an ce ka hasa bin abun kana kana da bin abun kun kaura ka shiga da man kun shine Allah kare mu Allah ce amin Allah ce mun san abinda yake wasu wasi ma a zuciye shi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil Allah ce mun yi kusa da dan adam daga wannan igiya da aka ce wannan wanda ake tarai ta jiki wanda daga yake ne mutuwa igiyar wuya babba Allah ce kinan ya yi kusa da kai da ita kala iya kusa da kowa iz yatalaqqa almutalaqiyan an alyamin wa an alshimal qa'id katana halin dan adam Allah ya dora ma dukkan dan adam mala'iku guda biyu iz ya talakal mutalakiyan lokacin da masu haduwa biyu suka hadu nan ga dan adam wanda aka dora ma takalif kana da mala'iku guda biyu dama da hagun anil yamini wa anil shimali qa'id suna zamne kuma ba sa rabuwa da kai yace malifizmin min qawlin illa ladayhi raqibun atid lafazi daya da zaka huddo a lokacin da kake yin shi akwai mala'ika raqib kuma atid ba suna mala'ika biyu ne ba ɗaya raqib ɗaya atid ne ba a ko da mala'ikan raqib ne kuma atid ne mana raqib wanda yake kontrolan ka iya lura da duk abin da kake kuma atid iya nan baya rabuwa da kai ko da mala'ika guda biyu haka suke mai rubuta ladan da mai rubuta zinihi ba ka rabuwa da su suna nan tare da kai wannan shine ke ba ɗan adam mai imani hattara wajen abin da kake aikatawa duk da Allah ya san komi amma ɗan adam wata halitta ce mai bala'in gardama da rigima iya neman shaida ta ta a kiyamar zai gardama ba a yi ba duk da ƙashi a rubuce zai Allah da ce wai masu rubutawa suka ma zalimci ya ce a shi dai kun iya bai da shi da kowa ba duk tabbata bai da kowa ba tabbata kun bai da ba shi a ba shi da karan kan shi ya alusa Allah zai ba gababuwan da komi a ba su gababuwan su yi lafazin duk abin da ya kasa iya ji kuma suna kuɗi duk abin da ya yi annan kuma zai ce daman don ku nake gadan kuma kun mugun shi da ba shikenan ba daman don ku nake bala ga tuba shikenan ba kinan mutun gardan ma ha alahira sai ha alahira ya gadan ma to shi da kinan Allah kara mala'iku yace kin duk abin da zai da mala'iku masu rubutun kalma da abin suna rubutawa wannan haka dan adam zai rayuwa da mala'iku tare da kai ba sa rabuwa da kai kuma aikin su kenan kurin rubuta abin da ka aikata kenan kowa ya san abin da yake yi Allah ce gaba
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد نعم yanzu nan an gaya mana kirin adam ga da kake rayuwa duk abin da kake control ana lura ana ɗoka ana rubutawa na mala'iku kurin bayan shaida ta ƙasa da ke rayuwa sarrafa yace waja'at sakaratul maut bil haqq yanzu kuma na ga maka karshe yazo naka magagin mutuwa kuma magagi ne na gaskiya don rabuwa da duniya ta zo an ce ka zo iyaka mahi haɗari ga ɗan adam farancin ne mahi haɗari ga ɗan adam rayuwar duniya ta ƙare kuma za a shiga sabo rayuwa ta barzaku sakatul maut akwai mutuwa hatta da mutanen ƙwarai an ce shi ne jarrabawa da Allah kewa mai imani ƙarshen wahala fitar rai duk da aka samu bambancin fitar rai na mai imani mara imani hamma mai imanin ma yakan samu wata jarrabawa a nan sallam iya cikin rushin lahiya shi a ta masu rashin zafin ta yawa ibn masu ta wata yara su lai inda ka tu'a kuwa akan shadida ya ci ajali ta halaka ajalin halaka ajalin ta da'am ma'ana annabi ya ce ya ce rasulullah kana in zahi da rasul ya ce haka ne ya ce ina zazzabi ya ce tarwa ce ina zazzabi ina bi na ku ne ya ce kenan kana da lada bi ce na'am lada na kun bi na ku ne annabi ya zazzabi mai zahi hatta lokacin rasuwa kusan cewa barin duniya ya sami jarabawa zala zai kalma cewa إن إن سكت الموت شديد النبي إياه ɗauko ruwa iya sha huskar shi ya bagagin mutuwa kwarai abu ne mai wahala ya ɗauko ruwa ya sha hawa a huskar shi annabi ya sami jarraba wajen barin duniya barin duniya ba a barin haka silm kurum gaba daya akan wancan mara imani ne taka take da dama amma ya taka mai jarrabawa wannan barin duniya kenan za a rabu cikin magagi na mutuwa kuma cewa tabbatar ruwa ingantattu an sarsa ban labari saukin a wajen mai imani an gama da mara imani shi ne saukin shi ba a jimawa ana yi irin na ko wahala irin ta mara imani amma za a ban labarin misali idan lokacin ajalin ya yi ana ban labarin halin mutum guda biyu da mai imani da mara imani ya ce idan mai imani lokacin ya yi kahin malakul mauti ya zo shugaban aiki shugaban tafiya shugaban aiki gaba daya akwai mala'iku masu zauwa shin huda mazala ce idan mai imani ne za a sabko da mala'iku na rahama cikin fararen kaya suna kamshi da likahoni mai kamshi mai kamshi duk wanda duniya za a sabko da likahonin aljanna na sa ranka su za su sabko su zagaye wannan mamaci shi in yi diba iya ganin su ba iya ganin su gaba daya iya ganin iya kaidar su iya ganin su in yi juya yana ganinsu yi juya iya ganinsu kuna ba ganinsu su wannan 'yan jira ne suna jira malakul mawuki shi iya zaune ta iya zauwa kibta wa ido a ƙari iya ɗaukan wannan ran zai mai ka hannunsu su sa wannan ran a cikin lakawani na aljanna su rihi sai su ni sama kuma ita ce doguwa abu da ta ɗaya ta biyu har zuwa dai saman bakwai zuwa dai ƙarshe dai shiga cikin rama ta Allah wannan rai na imani mara imani kuma mutum banza shi kuma zai ga da mala'iku mu cikin muguwar kama da alkawarin alkawarin wuta iya tsami su ma zuwa su zagaye shi gaba da iya kallon su kuni ba ku gani kuna majar da qatar specialist maza maza shi ya gani lati wa zanna annahul firaq shi ya tabbata mutuwa ta gura kuke a ga likita shi wa zanna annahul firaq ya tabbata ba komowa an kare ku ne kuke neman wani kaza kaza kaza shi ya san kare a wannan halin iya cikin wani tashin hankalin ganin tashin hankalin wannan kuma mala'ikan mutuwa zai zo shi ma dai a cikin halin ba bata lokaci dauka mai ka hannunsu shi da sama sama da hayi zuwa shi ma dai za a je sama sama ana zuwa sama an riba da mashiga Allah cika mu da imani shi da ɗan adam nan ƙarshe mala'ikan mutuwa zai zo kuma kana cikin magagi na barin duniya ala ce zalika makunta mun mutahid wannan magagin na mutuwa ko wannan mutuwa ita ce abin da kake guje ma duk baki kare ɗan adam ya kare in ka ga mutu duk baki kare shi ya kare duk inda zai yi shi ƙaru gudu zai kare zai wane ne abin da kake gudu zai gashi ya zo ta baki adam kenan kai mutu ta kone ɓangare kun ga ya mutu kun kare shi ya kare da ana kuma kun kare shi kare da mutu kullum wala dole ne mutu kullum ba zai iya da ba ta kare da kullum zai kai kai kawo wata wajen gudun gudun mutuwa kai suke mutuwa an yi fi yadda suke canza yadda yadda suke gaji an kare da kai gudun canza biyu ga Allah ci gaba da imani yace wannan abin da kake gudun gashi yazo to nan ma'ana an bar duniya kuma sai matsaki na tashi bayan mutuwa wa nufikha fi sur zalika yawmul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid na'am wani zika fi so yanzu na kan an gaya mana ga rayuwa an mutu an kare kuma anan Allah sai takaita bayanin kurin an kare zaman kabari yanzu kuma wani zika fi so an yi busa a cikin kaho yawan mala'ika na musamman sarafi ana sarrafa ke cewa wa kaifa an um ba su haɓar ƙarin mutuƙin biƙarni annabi ce yau shi zan samu shantakewa in nutsu alhali shi wani kahonwa shi mai kahon wannan mala'ikan wa tuni kawon mahalicci shi kuma tuni kawon iya bakin shi wa kurin ya shurara yana jira busa kunya busawa haka ake fa kurin tuni an kare kawon kuma a bakin mala'ikan kurin jira ake ya ce a ce busa kunya busa kowa mutu to wannan kaho Allah haka ya shirya duk wani wanda aka halitta a saman ƙasa bayan Allah ya halicci kamar bayanin na baya za a wani ruwa na musamman wannan ruwa annabi ta 40 wannan 40 bayan wannan ruwa kenan an barbari dukkan wani jinsi saman kasa gaba daya kuma ana busa sai zan kiyamun zuru eh ga sanan kuma kowa ya samu rai kuma ce daga ana hutawa bul bul bul za ka tasowa gaba daya da cikin kasa gaba daya kenan busa guda za a yi kowa tashi ya ce wani fika fi sura za a yi busa cikin ƙaho ta wannan ƙahon da annabi ban labari ce zalika yawmul wa'id wannan busa za a yi ta ita ce ranar da Allah ya alƙawalin ta da bai a hilin kiyama yanzu tashi da kabari a gaya mana ya za zo hilin kiyama wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid ana tashi da kabari zaka tashi da mala'ika guda biyu kowa zai taso daga kabari da mala'ika guda biyu sa'iq da shahid mala'ika ɗaya yana koraka ka hilin kiyama ɗaya kuma shi na ake cayi wasu kulubin adam alama mata da annabi labari kowa zai tashi daga kabari akan halin da ya mutu ka mutu kana mazinaci ka mutu kana ɗan giya ka mutu kana ɓarawo ka mutu kana dan danwara yanda ka tashi a can rayuwa ce yau tubula sara'i rayuwa ce za a ce hakikanin rayuwa za a tashi hilin kiyama anan duniya ake rayuwa cikin duhu wani barawo munafiki dan danwara dan kaza tare ke rayuwa wuri guda ba san kowa ba abu ne a zuci ba a gane kowa amma kiyama an ce za a tashi ne rayuwa ta hakika kowa zai tashi a yanda ya mutu mala'ika ɗaya iya ce ɗan don wara wanda ga mazinaci iya mashaida ba haka Allah ce ɗan iya karka kan iya mashaida ga mazinaci mazinaci wani wani mazinaci haka iya ma wannan shaida har yi kiyama ya taimaka iya ma tashi da kabari kenan bai rabuwa da kiyama shaida akan abin da ka mutu akan shi zina ce ɗan giya ne ɗan danhwara ne mutumin ƙware ne mai yawan azumi ne mai sallah ne kaza mai duk abin da ke na alkhairi haka zai tashi iya ma shaida bawan Allah na kware mai kaza mai kaza sallace azumin da da'awar da alkhairi haka zai gaba kai ma shaida har yi kiyama shi ta ke kiyama za a tashi rayuwa ta ke ta hakika ba wani duhu a kanta nan ake rayuwa cikin duhu tan yau mutum da sara'ira ne kenan kowa zai zo kowace da za ta zo ma ha sa'in wa shahid kowace tana da mai rakata kuma da mai mata shaida لقد كنت في غفلة من هذا كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد نعم الله يتي لقد كنت في غفلة من هذا أنت هذا كهورين دا كان cikin rabkanwa ko aka nan abin da ta dama mara imani hankali a wannan kiyama to ga kiyama ta tashi shine ake muku galgali ake muku tawal ta bayani da ka zamanto cikin gafala ba ruwanka daga wannan rana eh da ko a ka ka gafala dan aiki da aiki yin aiki dan wannan rana to gashi dai fakashafna anka qita'a abin nan da kake cikin shakka ko duhu ba kana ga ba haka ne haka akwai ko babu yau da gashi nan daga hilin kiyama gashi komai a hili gashi nan ga kiyama ta taki da abin da inkarin gashi nan dai wannan abin da yake maka shuddu yau ga kana an bude maka kuma yau yace fa masa yau hadid yau ganinka karake ganin ga fara ba wani duhu ba wani yana yana ganin ka fau yake kana ganin komai a gaban ka ba wani duhu duhu yau eh ba wani makaho ba wani gani san ka su waye ba wani eh dusu dusu kita ko na gani eh ganin ka kaune ba wani duhu duhu yau kana ga komai a gaban kana kallo yau can duniya kai ai akwai kiyama ko kiyama ya za kaza kana ga ake da kallo ka akwai ko babu to ga ta kiyama ga ta a gaban ka kuma komai karan ka wahidi Allah sa mu cika da imani daga lokaci na ba ta musaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته